‘yan uwa musulmi musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bayan haka ina mana marhabin dalalai da Allah subhanahu wa ta'ala cikin iko da yadda tare da tausayinsa ya ba mu damar dawowa ci gaba da wannan darasi mu ne wa Allah godiya cikin irin wannan ni'ima da imana kuma muna fatan Allah iyafe mana kurakuranmu amin muna cikin ko mun shiga cikin suratul hadid ita wannan sura mai albarka mun yi bayanin irin abubuwan da take karantarwa aka shiga cikinta an karanta ayoyi guda hudu muka tsaya a kansu yau za mu tashi kenan lahu mulku samawati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور الله أكبر يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور na'am Allah tabaraka wa ta'ala kun ga aya da muka tsaya jiya kanta wato aya ce da take gargadantar da dukkan mai hankali Allah ya san abin da yake shiga cikin ƙasa na ruwan sama da makamantansu na arziki da Allah ya shimfiɗa sannan ya san kuma abin da yake fita daga cikin ƙasar wadda in ka je kai ka tsaya a gonarka tsirran da zaka ga baka isa ka irga su ba wallahi kowanne Allah ya san da shi to Allah ya ce ya san waɗannan abubuwan da ƙasa take fitarwa ya san kuma abin da yake bayan su ciyayi da zaka gani da kuma abin da kai ka shuka sannan kuma ga abin da yake na ma'adanai ko ma'adanai na arziki da abin da yake sakkowa daga sama na ruwa da abin da yake hawa saman na ayyukan bayi salihai Allah ya ce yana tare da ku duk inda kuka kasance wallahi a ko'ina kake ko'ina nake ko'ina muke Allah yana nan tare da mu da iliminsa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da idan mun yi na kuskure Allah iyafe mana wato cikin rayuwa ta ɗan adam wallahi akwai hatsari wani lokaci mutum yana kallon zai yi abu kamar Allah baya ganinsa ko kuma yana tunanin kamar ba mai maganinsa to bayan wakilan Allah suna nan bayan shi Allah yana kallon ka kuma ga wakilansa da suke rubuta ayyukanka shi yasa yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum kuma wallahu bima ta'maluna basir Allah duk game da abin da kuke aiwatarwa duk irin abin da bawa yake yi to Allah yana kallon sa saboda haka shi yasa sai yace lahu mulku samawati wal ardi Allah shi ke da mallakar sammai da ƙasa, kuma wa ilallahi turja'ul umur, kuma al'amura zuwa gare shi ake mai da su gabaki ɗaya, ma'ana abinan almuju da abinan almuju dati, wa'inda suke samammu duka da Allah ya samar da su, to za su koma zuwa gare shi. Kamar yadda Allah ya ce, Inna na hannu na risul arda wa man alaiha, abinan wa man abin ai wa man alaiha, wa ilaina yurja'una. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mu ne za mu gaje ƙasa da kuma abin da ike kanta sannan duka bayi za su komo zuwa gare mu sannan kuma mai musu hukunci da irin abin da cancanta na ayyukansu Allah tabaraka wata'ala yake yulijin laila shi Allah shi ke shigarwa da ainihin dare fin nahari cikin yini fayazzad abin nan fayazziga sai ya karu wayan ƙusun lailu idan yini ne ya shiga dare sai daren ya ragu in dare ne ya shiga yini sai yinin ya ragu wato wannan yana ƙaruwa da ainihin mai da raguwar wancan wancan yana raguwa da ƙaruwar wancan haka wannan al'amari yake wani lokaci kaga kana cikin ainihin yini sai kaga dandanan magariba ta yi wani lokaci ka kwanta ka kwanta kana bacci wani lokaci ka kwanta kana bacci har ka gaji garin bai waye ba saboda tsawon lokaci to saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san me yake nufi da irin waɗannan hikimomi sannan kuma yake huwa alimun bi zati sudur duk irin abin da bawa yake ainihin riyawa a cikin zuciyarsa to Allah ba ya yi shi yasa can dan ka gane sai yace ya alamu qa'inatan a'bina qa'inatan a'ayyu yace wa ma tuku sudur irin adalcin ido da bawa yake yi kana kallon kan ma idan ka kashe kudi yake kallo ko arewa kana ganin wani abu kana kallon gabas a ko kana kallon kudu idan ka yana kallon yamma ko gabas Allah duka ya san wannan wanda kuna zaune da mutum ma shi bai san irin wannan kallon kake ba amma abin mamaki shi kuma Allah ya san shi yasa zaka gane duk irin abin da zaka yi ko a rubuce ne a gaban Allah ga gabobi za su yi shaida ga ainihin me ga masu rubutu za su zo da takarda ga bidiyon kamara da za a cire a goshin ka goshi na goshinsa sannan ɗan adam a hakan ya samu damar yin musu gaban ubangijinsa wai ya ce wushi wayan nan marubuta ƙari su kai masa innal insana li rabbihi lakanun wallahi mutum mai tsananin butulci ne game da ubangijinsa yana da tsananin butulci bayan da Allah ya ce la ya asuna Allah ma amara wa ya fa'aluna ma yu'maruna ko kuma amma yace sun masa kai wato kamar ya ce Allah ga ya yake masa ke Allah ya tsawo amin Allah tabaraka wa ta'ala yake ga ya man kana yuridu al-izzata man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a duk wani matsayi da kake nema in ba ta hanyar Allah kake neman sa ba to ya zama aikin banza ya zama shirme ilaihi ya sa'alu kalimun ɗayyib kamar yanzu yadda aya ta tabbatar mana ko wa ma ya aridu ai ma'ana ya sa'alu fi hakina al a'mal salihat to shi Allah tabaraka wa ta'ala ilaihi ya sa'alu kalimun ɗayyib wal amal salih ya fa haka Allah tabaraka wa ta'ala yake to duk irin abin da zaka yi ya tafi wajen Allah tabaraka wa ta'ala ga hasdinsa can ga sunan ka ga sautin ka ana bi wallahi zakka malaiku nan ainihin sama suna jin sautin bawon Allah wanda yake tasbihi ran da baka yi baka kace a ruwan ni ne ba wanda kana mai yin kaza mai yin kaza ya ubangiji ba mu ji sautin sa ba ya Allah ce na jefa ni cikin wani kudiri ne shi yasa amma ana rubuta masa ladan abin da yake da biki la hawla wala quwwata yanzu da Allah ya sa mutum aiki bai kuma kaje ka bani Allah ya sauke. Amin. In ba ta fadar Allah wallahi ba inda ake da wannan halin. Allah in ya cinta maka wani abu na uzuri to shi Allah ya san shi ne ya samu. Ko Allah ta baraka wa ta'ala sai ya umarci mala'ikan da yake rubuta maka lada ya ce fitar rubuta ba. Ba dan yana cikin uzuri ba. Ce nunin wallahi idan Allah ta baraka wa ta'ala zai maka irin wannan gabo kuma ka manta da al'amarin da in manta da al'amarin Allah to akwai ranar da yake kai ne ka samu ainihin mai shiriya daga Allah kamar yadda annabi rahama yake cewa Allahumma sabbit qalbi ala lin kuma na Aisha da tambaye yace ya Aisha ita zuciyar bayi tana tsakanin yatsa ba yi kallibu ha kai ka sha yana juya ta yadda yake sannan gefanta ɗaya kafirci ne gefanta ɗaya kuma imani ne sai ce ina tsoron kar Allah ya karɓi rayuwata lokacin da ta juya gefen kafirci Allah ya karɓi rayuwata shi nake tsoro shi yasa nace Allah ya tabbatar min da zuciyata akan imani wancan fatsararre ne shi fatsararre ne fa baya laifi amma ku duba yadda yake addu'ar to waccan hikimar addu'ar ta malama suka ce meye hikimar addu'ar da ya matsa da yin haka dan ainihin masu hankali su gane muhimmancin abu Allah ka samu dace saboda haka والعمل الصالح يرفعه kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wallahu basirun bil ibad Allah yana kallon bayi duk inda suke wannan falahu mulku samawati kenan mallakar sammai da ƙasa duka mallakar sani abautatance a halittance kuma abautatance da Allah idan muka koma cikin ina jin suratul ghafir ne ko yadda Allah yake ba mu labari rajulun mu'minun min ali fir'auna ko ai a lokacin ku lura ku ga shi wannan arrajulul mu'minu din wani abin mamaki ai wa'azi yake wa fir'auna annabi Musa yana yi shi ma yana yi in annabi Musa yayi ya tafi sun yi kace nace da fir'auna to sannan in aka zo ana zazzauna shi kuma yana cikin ahlul mala'i amma kuma sai Allah ya ainihin me sai ya kimsa masa imani saboda haka annabi Musa ya tafi shi kuma sai ya maye gurbin annabi Musa yana yi wa fir'auna wa'azi da jama'arsa ƙarshe me yace musu yace fa satadhkuruna ma aqula lakum shine muhallin shafi'in din fa satadhkuruna ma aqulu lakum kuma yace wa ufawwidu amri ila Allah yace ni dai na jingina al'amari na zuwa ga Allah to anan da suka gane me wato ina son in fito mana da cewa lahu mulku samawati wal ardh da ice wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad wallahi wani abin mamaki da yaga alamar za su kashe shi sai ya fita fir'auna ya sa dakaru aka bi shi me ya faru dan ka gane Allah yana kallon ka duk inda kake Allah yana kallo na yana ji na yana jin ku yana kallon ku duk inda kuka kasance inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka yafe mana kurakuranmu bawan Allah nan da ya fita wani abin mamaki kun san mai Allah ya jarrabu dakarun fir'auna sai Allah ya turo musu zakoki duk suka cinye su amma sai Allah ya ce ku bar mai kai labari ya kai labari sai aka bar mutum daya shi ma kuma da ya je kai labarin fir'auna sai sa aka kashe wato abun haushi yayi yawa ko gayya guda ya tura a kamo shi ko a raye ko a mace wallahi zakoki su damusa eh? kuraye wallahi haka suka tare wannan gayyar suka rika fatattaka su shi ko ya tsaya yana kallon abin mamaki ga bayin Allah zakoki ma'abuta fika sun tsaya suna tare masa fada da Allah daga nan ba zai kara imani ba kuma bayan sun ainihin mai bayan sun kashe waɗannan mutane suka bar mutum ɗaya shi kuma ya juya ya fita ya tafi shi kuma wannan ya kama hanya ya dawo suna kallonsa kowanne sai dai ɗan kaɗa gela kawai Allah ƙadirun alaman ya shawo to shi ya sanya da ya ce wa ufawwidu amri ila Allah sai ce inna Allah basirun bil ibadi to Allah yana ganin bawa a ko ina yake shi yasa anan Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana da cewa duk idda bawa yake to ya ma'ana yayi hattara ya san cewa Allah yana ganin sa yanzu da Allah ku duba ku ga wata tsiya da ake mana ina jin wasu kuɗin sun sani wasu ba su sani ba kun san yanzu an sauke sojojin Amerika a Maiduguri suna nan suna ta kashe bayan Allah kawai Allah ka isar mana wannan sharri Allah ka isar mana wannan sharri Allah ka jarrabe su da masifar da ba ta da magani sai imani Allah abinda ta tsokalo na tsuriyar dodo a yankin gabar ta tsakiya ba tsola ido ba Allah ka sa lokacin halakar ta ne saboda haka ga kasashe na musulmi amma munafurci yayi musu yawa Allah tabaraka wa ta'ala yace walan tarda anka walan nasara hatta tattabi'a millatahum yace ba yahude da banasari fa ba za su taba yadda da kai ba wallahi sai ka bi hanyar su yau amma gashi abin mamaki jaziratul arab kusan za a iya cewa kwace kom din ta yan tsiraru wai supporting din America suke wa'inda suka ci abin nan suka ci amanar harami Allah ka isar mana sharrinsu saboda haka wallahi muna fatan muna fatan wallahi su ne ya zo wallahi Allah tabaraka wa ta'ala to duk inda bayi suke yana kallon su wallahi yanzu wancan barnar da ake ta kashe musulmi a wannan arewacin ƙasa namu Allah yana kallo ya san me yake nufi kuma wallahi zai bukari wallahi zai bukari dan duk addu'o'in da bayansa suke wallahi yana ji kuma mun yi mun yi imani ya karba fa wallahi mun yi imani ya karba dan shine yace udu abinan uduuni as abinan astajib lakum ko ku kira ni zan amsa muku to mun kira shin kuma kuma wallahi mun yi imani ya amsa lokaci kawai ake jira shugabanninmu da suke arewacin ƙasa suka kasa hassala komai Allah in masu shirya ne Allah ka shiryar da su in ba masu shirya ba ne Allah ka tunkuɗa su can ka isar mana da sharrinsu saboda haka anan mai hattara Allah ya ce wa huwa alimun bi zati sudur shi masani ne ga abin da yake cikin zuciyar bawa sai Allah ya ce aminu billahi aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum مستخلفين فيه الله أكبر فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير الله أكبر الله تبارك وتعالى آما أبنا آمنوا بالله ورسوله في إيماني دا الله da manzansa ma'ana dumo alal imani ku tabbata kan imani au ista'amalu tilkal adilla al madhkurati li insha'il iman ko kuma ku yi aiki da waccan shiriya da aka ambata ga ku yi kaza ku bar kaza ku yi kaza alqur'ani ce ku rike wannan dan ku ainihin fari yin imani cikin zuciyarku sannan sai Allah ya biyar da magana ta ciyarwa fi sabilillahi bil mali wan nafsi da dukiya da kai karan kanka amma sai aka kaddamar da abin da yake na dukiya shi yasa anan malai ce faqaddamal mal lishahu bihi galiba sai aka fara da dukiya saboda ita mafi yawan abin da ya famu halaka rowa ne a kanta shi yasa sai aka fara da ita yanzu wani zai ji iya zuwa ya je ba da karfin sa wani abu amma ba zai dauki wani abu ya bayar ba saboda ita dukiya an riga an sanya so so irin na kin ka baiwa wani shine ashuhu qawro ma'ana qawro da ake cewa qawro ka so abu san da ba za ka iya bai wani ba alhali baiwa wani kuma shi zai fitar da kai cikin fitina kamar yanzu yadda inda al'umma suke da shugabannin da waɗanda Allah ya ba su kuɗi suna zaune su ba shugabannin bane amma jujjuyawar ƙasar duka da su ake yi ba wanda yake tausayin talaka sai ɗan tsiraru kuma wai mutum ya ce yana sa rai da rahamar Allah to ashe ma rahamar Allah sauru hoho ne ko saboda haka sai ya ce me sai ya ce wa amfiku ya ce ku ciyar ku ciyar da dukiyarku min ma ja'alakum mustakalifina mustakalifina mustakalifina haka ne gurin nan cikin abin da muka ainihin me muka sanya ku wakilci akai dukiyar taka da kake kallo nake kallon muke kallon tamu ce aiki Allah ya ba mu kawai ya jarraba ka ya jarraba ne ya jarraba ku ya ga ya za ku yi za ku yi aikin Allah ko irin wa'annan marowatan da za ku zama an ba su haƙƙin kuma su kawo muku sun riƙe ba su ba da naku ba abinan nasu ba abin da aka ba su su ba ku sun riƙe sannan wa'yanda kuke tare da su ‘yan kasuwa ne ko mazauna ofis duk hanyoyin da za su bi su yi cuta sun sani kuma za su yi cutar sannan ba za su taimaki wanda yake mara ƙarfi ba ku duba shaƙiyanci irin na china da in kai sata aka kama ka hukuncin kisa ne aiko? In ba ku san dokar ba haka ne. To, amma akan wadda isaci dukiyar ƙasa a China, da aka yi bincike sai aka gano talakawa ya je ya assasa wa wani abu suke karuwa, to shi ba za a kashe shi ba sai dai a ajiye shi a kurkuku an masa sauƙi ba za a kashe shi ba. to yanzu nan mutum ya yi satar ya yi satar ya yi ta'addancin ya yi ta'addancin ya kuma ya kai matuƙa wajen ɓarna kuma shi kenan sai ya sake fitowa sai ya zo kai don ya mai da kai kaza ya mai da kai zakara sai ya zo ya ɗan yarya ɗamo kuɗi shi kenan sai ka fito kana sai wani sai kaza kaza sai waye kaza kaza wani kuma mara hankali sai mai fitsari a wando dudu fa dubu biyar za a bashi fa dubu biyar za a bashi fa to kaga malama ce taliya ma kwaya daya wai sai ya fito kuma yana wai wai sai wani wai wai ko a mutu to a mutum mana in an mutu waye zai shiga wuta a da Allah waye zai shiga wuta shi da yake cewa sai arnon to shi zai shiga wuta dan man tashabaha qaumun fa huwa minhu duk wanda ya kamanta kansa da wasu mutane wallahi yana cikin su ranar kiyama haka za a tashi shi cikin su shi yasa Allah ya ce wa idan nufusu zuwijat mutum ya ƙare ɓarna yanzu misali wa'annan masu kisan gillar idan da za ku gano mutum ɗaya a cikin gari kuka kashe shi za ku ga yadda za ku sha fama da jami'an tsaro wallahi wallahi za ku ga yadda za ku sha fama da jami'an tsaro yadda za su wulaƙanta ku saboda su ma ba yadda suka iya juya su ake yi in ba su yi ba su ma sai su rasa abincinsu kun ga an samu ƙarin 'yan ta'adda kenan ko ah to mutum ba shi da abincin da zai ci ba imani saboda haka ba shi kenan shi ma sai shiga layin 'yan banza ba to wasu tsoron haka yasa dole za su bi shugabannin kawai saboda sun manta da Allah ba san cewa kuma abin Allah ne ake samun nutsuwa da kwanciyar hankali ba kamar yadda wanda zai karbi cin hanci ya ci hanci wai ya ce in bai karba ba ya zai rayu bai san kuma cin hancin ne ya jefa shi bala'i ba Allah ya sauwake. Allah tabaraka wata'ala yace ku ciyar cikin abin da muka baku wakilci a kansa. Kaga dan ka gane ba naka bane. Manzon rahama cikin hadisi ingantacce na Bukhari da Muslim yace ana baiwa mutum arziki saboda al'ummar kasarsa ko saboda al'ummar garinsa in a cikin wani gari a gefen. Ko a unguwarsa sai Allah ya zaɓe shi ya yi masa tagomashi to ana ba shi don talakawan yankin da suke gurin ne Allah ya jarraba shi ga zai kyautata musu ko kuma rike aljihu zai aminu billahi wa rasuli wa anfiqu mimma ja'alakum mustaklifina fi Allah ya ce ku ciyar cikin abin da muka ba ku wakilci min malin daga abin da ya shafi dukiya man ku ga waɗanda suka gabace ku wa yustakali abinan wa abinan wa abinan wa sayukallifukum fihi man ba'adukum wallahi wanda za su zo baya sai su gaje ku in kuma tsiya ku kai sai su gaje ku yanzu ya zama man sunnas abinan man sunnas sannatan sayyi'atan kenan ko kai mummunan abu ƴaƴanka sun gani su ma da suka zo suna tsammanin abin kirki ne su ma sai suka bi to kana kiyama ana kai maka zunubi kamar mutumin da ya yi aikin kirki bayan ya yi aikin kirki na bayansa suka gani suka yi koyi da shi me yasa ba za ka yi siyasa irin ta annabi zakariya ba ba ga abin da annabi zakariya ba ya fada ya ce ina jin tsoron wanda za su zo bayana duka babu mai imani ya Allah fa habli min ladunka ya ce ka bani daga wajenka fahabli min ladinka wa waliyan menene Allah yake faɗa mana cikin suratul abinna ma abinna eh maryama fahabli min ladinka waliyan ko yace ya Allah ka bani ainihin wani badadi daga wajenka wanda zai gaje ni ma'ana ya rusuni wa yarisu amin abinna min ali aquba kuma yace waje alfu rabbi radiya saboda abin kirki yake kuma yanzu waɗanda suke bayansa duka yahuda ne matsiyata ne yake addu'ar Allah ya bashi da Allah ba ku ga yana shekara 120 aka ba shi ɗan ba saboda manufarsa ta alkhairi? Ashe Allah yana ba da abu a lokacin da ba lokacinsa ba ne idan cancata ko bukatar hakan ta tashi ko? To wallahi haka wa'in nan azzaluman. Wallahi in ba su gyara ba Allah zai canja su da abin da ba sa tsammani. Kuma wallahi ɗaya bayan ɗaya za a bi su gidajensu ana kashe su. Kuma su rasa ya za su yi da masu wannan. Wallahi faɗe ne namu mun faɗa. ina faɗe ne namu daga lokacin da ka tozartar da ilimin al'umma suka tashi jahilai daƙiƙai ba su san komai ba to ka gina bala'in da ƙarshe kanka zai dawo shi yasa mai hankali wallahi ya tsaya ya baiwa al'ummarsa ilimi ingantacce ya ɗora su kan tarbiyya mai kyau saboda haka Allah tabaraka wata'ala yace fallazina amanu minkum wa anfaqu wanda suka yi imani suka ciyar da dukiyarsu misal Usman bin Affan sai malam ya kawo misali da Usman bin Affan wa gairihi min sahabati da ma wasunsu daga cikin sahabbai allazina amanu wannan da suka yi imani suka ainihin me suka ciyar ka duba ka gani Abdurrahman bin Auf ka duba ka dauki sayyidina Abubakar irin wa'annan a cikin sahabbai sun kai wajen guda nawa masu dukiya ne a cikinsu abdurrahman ne kawai bai tsiyace ba shi yasa wata ran da ya kai azumi ga kayan buɗe baki a gabansa ya fashe da kuka ake tambayarsa ya ce ya ce an shimfiɗa mana duniya shimfiɗawa ina tsoron kar arziki na na lahira Allah ya bani ya zo yake gaya wa annabi yana kuka ya ce ka ce Allah ya ce mai kaza mun yi ka ce ya kaza mun yi ya ce kuma mun ninka ya ce amma kullum arziki na karuwa yake annabin rahama ya ce haka Allah yake yi dukiyar da ake ciyar da ita akan hanyar Allah to Allah ne yake rainanta da kansa kai kuma ka makalkale kana ainihin rowa kai dai a zo a zauna a yi fadanci a yi maka munafurci a kawo maka sakon wancan a zagi wancan sannan yadda mutum ya tayi tafiya ka dan dau ɗari biyar dubu ɗaya ka bashi shi kuma matsayaci da bai san me yake ba sannan ya tafi ai daga gun ran kai daɗe nake waya ɗari biyar fa wai daga gun ran kai daɗe yake Allah ya sauwake Allah tabaraka wa ta'ala yace lahum ajrun kabirun wai Allah da gangan yake wannan magana yace suna da lada wani babba ne ladan Allah ce wa malakum har yamma malakum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin Allahu akbar huwa alladhi yunazzilu ala abadihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur na'am وإن الله بكم لرؤوف رحيم Allah tabaraka wa ta'ala yace wa malakum wai me ya same ku ne me ke gare ku wannan magana ce ta mamaki fa Allah yake yace me yake gare ku ne la tu'minuna ba za ku yi imani ba Allah yana magana da kafirai anan kai tsaye maluma suka ce ai la mani alakum min al-imani ba fa abin da ya a ce zai babu wani abu da ya cancanta ya hana ku ku yi imani billahi da Allah walhal ya ani ma'ana war rasulu ya da'uku alhali annabi yana kiran ku li tu'minu billahi abin a ma'ana li tu'minu bi rabbikum dan ku yi imani da ubangijinku kuma wa qad akhadha mis abinan wa qad akhadha misaqakum Allah ya rike alƙawari da kufa tun kuna tsatsan annabi Adam ya fito da halittar ku a tsatsan annabi Adam yace alastu bi rabbikum sai suka ce bala madalla haka ne to an ta kulo yau malkiyamati don karma ku zo ranar alkiyama ku ce ai mu ba mu san kaza ba ba mu a'a ku riƙe alkawari da Allah kuma ba wanda bai riƙe wannan alkawarin ba wallahi ba abin takaici wanda ake karanta masa alkur'ani dan musulmi jikan musulmi ka same shi da mummunan hali bayan an karanta ya ji kuma ya gane amma ka same shi mai bakin hali ka same shi marowaci ka same shi mai san a kashe kamar yadda ina jin ko anan ne ko gun wani karatu na taba faɗa mana daga cikin sharri irin na wa'annan shugabannin da muke zaɓa su ba ma duba wane ne ya cancanta al'umma ya kamata su zamo ko mutum bai fito takara ba in an san mutumin kirki ai ƙungiya aje a same shi mana a matsa masa tilas ya fito ko da indifenda ne ya fito a matsayin indifenda ai dokar ƙasa ta mai dokar ƙasa ta yardar maka ka fito indifenda ba ƙarƙashin wata siyasa ba a zaɓi mutumin kirki yadda zai je ya wakilci al'umma waɗanda ake son a karɓo musu haƙƙinsu aka zo za a yi zaɓe gobe rumfa kaza da rumfa kaza ita ce muke da matsala suwaye za mu samu marasa tsoro aje a tare mana rumfan nan duk wanda zai kawo gargada a kashe mana shi kawai daga miliyan 1 zuwa miliyan 100 za mu kashe a fito da shi ido da ido ko wannan a gabana ake yi ban taba jin mummunar magana irin wannan ba in banda wanda yace ke kina kallon baya tashin kiyama ne shi ma wannan a gaba na akai zalunci yayi fa wai ake cewa to kenan za a je kiyama yayi dariya ya karkata kuma yace kina kina ganin za a je kiyama ne ko in an je kina kallon za a tashi ne to in iskanci kake ji akwai wanda ya fika in kirki kake ji akwai wanda suka fika Allah ya ce me ya same ku ba za ku yi imani da Allah ba annabi yana kiran ku zuwa ga ainihin ku yi imani da ubangijinku Allah ya rike alkawari a gare ku yadda yace alastu bi rabbikum qalu bala au bi iqrarikum ko kuma iqrari da kuka yi da harsunanku bi kalimati la ilaha illallah muhammadur rasulullah in kuntum mu'minina in har kun kasance ku mu'minai ne ma'ana man yuridin abin nan man yuridin al-iman wanda suke nufin su imani to fa badaru ilaihi ku gaggawa zuwa ga Allah ku cika wannan alƙawarin yace huwal ladzi yunzilu ala abdihi kuma Allah shine wanda ya saukarwa bisa bawansa wa huwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayatin bayyinatin ga ayoyi a bayyane a zahiri a fili li yukhrijakum don ya fitar da ku daga cikin duhu na kafirci bi imanikum da dalilin imaninku min adh-dhulumati daga duhun kafirci ila nuri zuwa ga haske na imani wa inna Allaha bikum ai wa inna allaha wa inna allaha bikum la ra'ufun haka ne gurin nan haka ne na'am wa inna allaha lalle Allah bikum a gare ku Allah yake cewa lara'ufur rahim wallahi Allah mai jin kai ne mai kuma tausayi ne gare ku fi ikrajikum min al-kufri ila al-imani yadda Allah ya fitar da ku daga cikin kafirci zuwa ga imani me yasa ba za mu kyautata al'amarin rayuwa ba to ni yanzu ban ga dalilin da zai sa wallahi babu dalili wai da dan Najeriya musamman dan arewa shi da ba komai yake da shi ba ko kuma ya ji tsoron mutuwa ya ki faɗan gaskiya Umar ɗan kaɗabi bayan ya yi imani da aka zo majalisar kafirai ana tattaunawa. Ɗaya daga cikin abokansa ya ce, Ni daman na san za a yi haka. Aka ce, To, ya ta ya kai ka sani. Ya ce, Umar shi gidansu ba masu hali ba ne. Ba su mallaki komai ba. To, tsoron me zai ji, in ya bar maka me zai bari. Kawai gidansu fa ya bari. Saboda haka, to ya wanda ike ba shi da komai sannan kuma wai ya ji tsoron faɗan gaskiya ba fice aka yi kaje kai tashin hankali ba a'a ko kusa musulunci ya hana tashin hankali amma in gaskiya ta zo ka faɗe ta duk inda ka ga mutum yana ta'addanci wallahi ba addini ne ya koya masa ba addinin musulunci zaman lafiya yake koyawa ya hana masu zalunci zalunci saboda haka sai dai su azzaluman kuma suna amfani da waɗanda suka gurbatar mana suka gurbatar muku suke amfani da su abinda nake gaya muku yanzu ƙauye guda ne sun yi hijira an kore su ana talodin kayansu a mota wai kuma ɗaya daga cikin manyan arewacin ƙasa ɗan yankin sokoto yankin shehu usman ɗan hodiyo allah wadaran irin wannan girma wai har yana ba su awa 24 in ba haka ba duk abin da ya same su suka so to kai ma duk abin da ya same ka kai ma ka sani irin wannan ka ji tsaya kana jin tsoron su ba Allah suke tsoro ba kai ka yi imani da Allah kuma sannan ka tsaya kana tsoron kafiri Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shi ne wanda ya saukar fada ainihin littafi a bawansa shi ne annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a cikin littafin nan akwai ayoyi bayyanannu a fili don ya fitar da ku daga cikin duhu na kafirci zuwa haske na imani kuma shi mai tausayi ne mai jin kai ne gare ku Allah ya ce ku wa malakum har yanzu wa malakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi miratus samawati wal ard لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل نعم أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا نعم وكلا وعد الله الحسنى الله أكبر والله بما تعملون خبير نعم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم Allah ka sanya mu cikin wannan bayi naka wanda ba sa kyashin kashe dukiyarsu akan ainihin hanyar Allah wallahi in Allah ya faɗi magana ba kai riko ba ban yi riko ba ba mu riko ba to akwai ranar kuma da na sani ita kuma wannan ranar da na sanin da na sanin ba shi da amfani a nan duniya za ka iya da na sani ya amfane ka watakila za ka yi tunani ka bi wata hanya ka gyara amma can fa ba hanyar dawowa Allah ya sa shamaki Allah ya ce wa malakun me ya same ku ne ba a da imani kun bayan kun yi imani Allah tun fi kofi sabilillahi ba za ku ciyar da dukiyarku wajen ɗaukaka kalmar Allah ba walillahi mirasu samawati wal ard bayan Allah shine wanda yake gaje sammai da kasai ga baki ɗayansu yadda ka zo tinki naman ɗari in ji bahaushe ko to haka za ka tafi fa tinkin an ɗan yi ma maka ta goma shi za a ɗan sa maka ɗan ƙyalle yana nan da a yanzu duk tsadar da yake duk tsadarsa yanzu bai wuce dubu biyar ba duk tsadarsa wannan ɗan farin da za a sa maka kai aje ma ya yi dubu goma sai a yi lissafi miliyan nawa ka bari ai an maka ta goma shi ba tinki ka zo ba to kuma gaban Allah tinkin za ka je tinkin zan je tinkin za ku je wallahi hufatan urratan gurlan ba takalmi ba kaciya duk wani gashi duk farce waye fata da suka cire jikinka duka sun dawo saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala me yasa me ku ba za ku ciyar ba cikin ɗaukaka kalmar Allah me yasa bayan shi ne mai mallakar samai da ƙasai bi ma fi hima fa ya silu ilaihi amwalakum min gairi abinan ajirin abinan min gairi ajirin infaki ya ani bi kilafi ma law anfaqatum fatu abinan fatu ujaruna sai ku je ku kashe dukiyar yadda ba za ku samu ainihin mai lada ba sabanin wanda zai ciyar a gurin da ya kamata Allah ya bashi lada Allah sai yake cewa to fa ku sani la yastawi minkum wallahi ba za su yi daidai ba man anfaqa min qabalul fatihi waɗanda suka ciyar da dukiya kafin budin maka wato farkon musulunci kenan as-sabiquna al-awwaluna kenan da suka ciyar da dukiyarsu sannan suka yi yaki inji Allah ya ce wa qatalu yace ulaika a azamu darajatan min allazina anfaqu min ba'du wa qatalu wayannan fa sun ciyar sun yi yaki cikin dawar kalmar Allah wasu a gaban annabi aka kashe su duka dan neman yardar Allah amma wa'ancan na farko wallahi sun fi wa'annan na ƙarshe saboda me a lokacin da ake da bukata ka ɗauki abu ka bayar to ya fi lada akan lokacin da ana cikin wadata ya fi lada to amma yanzu yanzu da Allah irin wannan lokacin da muke ciki da Allah a cikin garin nan daga cikin wa'anda muka je muka jefa musu ƙuri'a da Allah kun ga sun zo sun raba talakawa abinci a ni dai ban gani ba a ina ga watakila sun zo sun raba muku shi yasa Allah ya sauwake to da Allah wannan wace irin ɗabi'a ce wace irin ɗabi'a ce haƙƙinka ka je kai naka ne an baka haƙƙinka ne to haƙƙin kuma al'umma da aka ce ka ba su fa kuma wai da wannan wai har wani mara hankali na ce constitution bai kamata a yi aiki da shi ba a ƙasa wai ai shugabannin da za su yi aiki da abin da yake cikin constitution ɗin za a ɗan samu dama-dama za a samu sauƙi za a kyautata wani abu ya manta imani da wannan littafin ya sa sun karya alkawarin Allah kuma ba za su yi aiki ba sai dokar da littafin ta bayar sannan ita kuma in ta saba san zuciyarsu ita kuma za a ajiye ta ba za a yi aiki ba sannan kuma shugaba bai isa ya hukunta ka ba ba yadda ya kiya da kai Allah tabaraka wata'ala yake cewa to me ya same ku ku sani fa wanda iciyar kafin tafi abin nan kafin gudun maka yayi yaki cikin dawo kalmar Allah to shine yafi daraja akan wanda ya ciyar da dukiyarsa bayan nan yayi yaki cikin dawo kalmar Allah saboda me yasa maluma suka ce li anna fariqul awwal bangare na farko din nan ma fa'alu abin da suka aikata kana qabalul iz abin nan izzatu abin nan izzatul islam kafin musulunci ya samu daukaka ne wa izzatu ahlihi da daukakar mutanansa fa kana zalika fi waqtil haja ya zama wannan lokacin bukata ake sayyidina abubakar duk a wannan lokacin wallahi dukiyarsa ta kare wasu daga cikin manyan sahabbai da suke da dukiya duk ta kare a lokacin Umar dan kada bai daman bashi da komai sai kokari idan ya tafi ya je ya rubuto nan saboda dan kasuwanci da suke shi da ainihin Abdullahi dan abin da ya kararrafto sai ya dauko ya baya Allah tabaraka wata'ala ya nuna mana fifikon irin waɗannan yace amma fariqo sani bangare na bi fa innahum fa'alu ma fa'alu sun aiwatar da abin da suka aiwatar min ba'ad fatahu bayan budi na makka fama fa'aluhu kana ba'da zuhurin din amma abinda suka aiwatar sun aiwatar da shi ne bayan bayyanar addini wa dukulun nasi abin nan fihi afawajan jama'a jama'a wa qillatul haja ila nasi da kuma bukatar karancin bukata zuwa ga mutane Allah amma sai ya ce wa kullum min al fariqaini a'adda abin nan wa adallahu wa adani ko adallahu na'am wa ad abin nan wa adallahu al husna Allah ya yi musu tattalin ainihin aljanna ita ce al husna anan Allah ya ce wallahu bima ta'amaluna kabiru Allah mai bada labari ne ga ainihin duk irin abin da bayi suke aiwatarwa Allah sai ya sake cewa man zallazi yuqridullaha da Allah maganar ba ta da muhimmanci aran ma tun daga suratul baqara a cikin iya suratul baqara kawai akwai gurare da Allah ya yi magana ciyarwa dai dai dai dai banda ta kafara fa ciyarwa kadai dai dai dai dai gurare 15 daga baqara zuwa suratul naba'i Allah ya yi magana ciyarwa wacce ba ta kafara ba mu cire ta wannan laifi kai ko ba ita ba wannan ciyarwa ne da Allah zai kira ba ya ce ku kaza akwai gurare ɗai-ɗai-ɗai har guda 27 ba ta da muhimmanci ciyarwa za a yi maganar ta haka ka duba Allah a cikin alkur'ani ya kira masu imani sau nawa ka ɗauki a iya suratul ma'ida a iya suratul ma'ida kaɗai kawai Allah ya kira masu imani gu goma sha biyar a banza ya kira su to Allah tabaraka wata'ala ya ce wa zai rantawa ainihin mai Allah rance kana tsaman Allah zaka je ka baiwa waye zai rantawa Allah rance malam sai ce bi infaqi malihi fi sabilillah da ciyar da dukiyarsa cikin neman yardar Allah yanzu irin al'ummar da ake kakkashewa wasu kuma su mutu rashin lafiya wani ya zo asibiti magani ba shi da shi ba kudin kai kudin abu zai ci abinci ma babu kuma a ƙasa mai arziki Allah kai mana shaida mun musu addu'a ta fatan alkhairi Allah in ba masu shiriya bane Allah ka kama su da abin da suke mana amin Allah tabaaraka wa ta'ala yace man zalla abina man zalla zai yuridu Allah qaradan hasana wa zai baiwa Allah rance rance mai kyau bi an yunfiqahu lillahi ma'ana ya ciyar da abin dan Allah fa yudaifahu Allah ya ninka masa ma'ana adafan kasira akasin har yanzu bambanci mu kiyaye idan a ciyarwa ne wallahi Allah bai ambaci iya yawan lada da za a baka ba sha akai za a ninka maka ninkin ba ninkin amma sauran ayyukan alkhairi sai Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha ko amma nan sai Allah cha ifa yuda ifa abinan fa yuda ifa ko kawai Allah zai ninninka masa yace kuma sannan bayan zai ninninka masa ko ya ninninka masa sai ya ce lahu ajarun karim yana da wani lada mai girma a wajen Allah ma'ana muqtarinun bihi rida wa iqbalu abinda yake akwai yardar Allah cikin sa akwai karba daga wajen Allah saboda haka Allah tabaaraka wa ta'ala ya gaya mana yace in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifuhu eh yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim a wani gurin Allah ya ce wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra amma sai ya ce wastaghfirullah kar kuma tin kafo ya dauke ka kai aikin alkhairi kuma ka zauna kai na yi kafin ai mun yi kaza mun yi a'a tuba ga Allah nemi gafarar Allah ka nemi yardar Allah bayan kayi ayyuka na alkhairi to zauna kuma tsakaninka da ubangiji kuma wancan haƙƙin bayansa ka sauke to yanzu kuma tsakaninka kai da shi ne shi kuma al'afu ne al-gafuru ar-rahim to Allahumma gafirli Allahumma arhamni Allahumma kaza kai tai kai tasbihi haka Allah tabaraka wa ta'ala yake so sai Allah yake cewa me يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم Mm.
بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها Allahu akbar ذلك هو الفوز العظيم Allah tabaraka wa ta'ala yace yauma ma'ana uzkur yauma ka tuna musu wani yini muta'alliqun bima qablahu wannan magana ta rataye da waccan fata farko fata kuna an ce ka ciyar ka ki ciyarwa an ce na ciyar na ki ciyarwa kuma Allah ya san yayi mana halin wata rana manzon rahama ya zo yana huduba wa sahabbai sai ya ce wanda ya mallaki abincin kwana uku mai arziki ne kwana uku fa mala manzon rahama ya ce kai mai arziki ne kana da yakinin za ka yi kwana uku ya kuma ga ma- ga kuma makwabcinka watakila makwabcin ka san shi talaka ne ba ka dauna kwana ɗaya ka bashi ba kana bashi na kwana ɗaya Allah zai baka na kwana goma kuma ya ninka maka fiye da yadda kake tsammani Allah ka sa mun dace Allah tabaraka wa ta'ala yace a wannan yini ma'ana ka tuna musu wannan yini taral mu'minina wal mu'minati da zaka ga mu'minai maza da mu'minai mata yasa abin nan yasa nurukum hasken su yana tafiya cikin sauri baina aidihim gaba gare su ya'ani amamahu zaka ga yana tafiya kamar yadda ya tabbata cikin hadisin na Abdullahi dan Mas'ud cikin fadin Allah da yace yawma taral mu'minina din ma'ana ya otuna ma'ana za a zo abin nan binurihim da haskensu ala qadari a amalihim da kafiri da mumini kowa za a zo da haske gwargwadon aikinsa mumini nasa shine baya yankewa har ya haye sirabi amma kafiri nasa kun san wani abu kamar kana da fitila mai caji cajin sai ya kare za ta yi ko ba za ta yi ba ai kaga ba za ta yi ba ko to sai aka mai sauta ya kace yawa bari in sa caji ka ɗan sa minti ɗaya sai kai wuta ta zo an sai wuta ta ɗauke ai za ta ɗan ɗauki wani abu kaɗan ko in ka kunna ta za ta ɗan yi ɗubta kama ko za ta ɗau lokaci to haka su hasken kafirai wallahi baya ɗaukan lokaci ya haska sun gaskan su raɗi ɗin ga kuma muminai a gabansu sai ɗufi kenan sai ya mutu shine Allah zai ba mu labari yace yasa anuruhum baina aidihim wa bi aymanihim gaba gare su da damacin su wa yuqalu lahum za a ce musu bushirakum al yawma jannatu albishir a gare ku aljanna a yau ta tabbata gare ku ma'ana dukulil janna sabata lakum wannan aljanna ta jarimin ta hatihal anharu wadda koramu ke gudana karkashin ta kalidina fiha kuma za su tabbata cikin ta Allah ya ce zalika huwal fawzul azim wannan kaso ne fa mai girma يوم يقول المنافقون يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم أمم، إن ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا أمم، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة الله أكبر وظاهره من قبله العذاب أمم، ينادونهم ألم نكن معكم أمم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم الله أكبر وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله أمم، وغركم بالله الغرور الله أكبر فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا أمم، مأواكم النار هي مولاكم أمم.
وبئس المصير kaje karshe kenan da Allah kai mana muwafaka amin wallahi in ana karanta alqur'ani kamar yadda nake faɗi wallahi in ana karanta shi ko baka san me ake faɗa ba zaka ji da ita zancen Allah ne dadi ne da shi kuma wani gurin ko baka san wata ma'anar ba wata ma'anar zaka gane ta za a faɗa tunda Allah ya riga ya sauƙaƙe alqur'ani Allah ya ce yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu ga wa'annan da suka yi imani Allah zai faɗa abin nan ga munafikai yawma abin munafikai za su ce maza kenan wal mu- wal munafiqatu da munafikai mata za su faɗa lil ladzina amanu ga wayannan da suka yi imani akan siradi fa za su ce unzuruna ku dan jirkinta mana mana ma'ana amhilna ku dan saurara mana ma'ana kar ku tafi ku bar mu ah to shi mumini da yake tafiya kamar walkiya wani yana tafiya kamar gudun doki kamar yadda ya tabbata cikin hadisi wani kuma yana normal tafiya haka ba wani kwantashin hankali bai wuce da saurin ba amma kuma yana tafiya a hankali ko tangadi babu haka zai haye wani kuma zai haye amma sai da jan gindi wani kuma sai da rarrafe da mai jan gindi da mai da mai rarrafe duka hadisi ya tabbatar mana suna da wani zunubi wannan kugiya ta yage shi tana wannan kugiya ta yage shi tana sai sun cire duk zunubin da yake da shi da ƙyar zai kai wato shi ne abin na bahaushe ko kana numfashi ai da ƙyar na kai ko ya fi da kiɗa ai ya fi da ya fi da ƙyar aka kama ni da Allah to anan ne ake da ƙyar na kai ya fi da ƙyar aka kama ni to wannan shi ne amma misali ka zo ka ƙale hakinka kuma an danƙe ka ai ai sa'a kai kawai ka riƙe ni to ina nan can sa'a kai kuma kai rashin sa'a kenan Allah tabaraka wata'ala yace za su ce wa mu'minai nakata bismin nurikum ku saurara ku dan gutsuro mana ma'ana ku dan daso mana hasken naku mana ma'ana mu dan samu wani abu ma'ana na akuzul qabasa mu dan danke wal abinan wal idaati irin abin da kuke da shi na haske za mu dan danka ku tsaya mana mana min nurikum daga cikin hasken ku mu'minai sai su ce kila lakum sai su ga ya musu dan izgili saboda su suna cikin nutsuwa sai su ce irgi owara a kun faltami sonora ta ce ku koma baya ku je ku samo ainihin me ku koma baya ku je ku samo a can baya ake samowa mu ma a can baya muka samo malam ya ce fara da uhe su ce za su koma ɗin kuma suka koma ɗin amma sun koman fazore ba bai na ku sai Allah ya sanya shamaki tsakaninsu da yadda za su dawo sai aka yi wani garu malama wasu suka ce wannan garin shine na ainihin ashabul a'raf ɗin nan ɗaya ɓangare na muminai ne wato ta cikinsa da Allah ya ce lahu babun baɗinu hufihin rahamati ko ta cikinsa ɓangaren muminai ne ta wajensa ɓangaren kafirai ne sai yasa Allah ya ce wa zahiru homin ƙibalihil azab ta waje kuma ga zahiri azaba ce kware kwata suna kallanta kuma babun kwana sannan can in sun tafi dole su tafi saraɗi ne za su hau kuma wuta za su faɗa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka tsare mana imanin wallahi in sun tafi wuta za su hada kuma ba za su ce ba za su kwawo dole sai sun koma yanzu sun je sun samu shamaki ya tare kuma gashi Allah ya ce wa zahiruhu ya'ani min jihatil munafiqina min qibalihil azab azaba ce ga ta kware kwatan afili Allah tabaraka wata'ala yake gaya mana Allah zai gaya musu haka sannan Allah tabaraka wata'ala yana ba mu labari a cikin suratul abinan suratul a'raf Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa aw ajibtum an ja'akum zikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun fakazzabu fa anjaynahu wallazina ma abinan ama'ahu fil fulki wa agraqana allazina kazzabu bi ayatina innahum kanu qauman amin ko kuma amin ko dan sun kasance mutane ne makafi to kun makance ne anan duk ba ku nemi gyarawa ba sannan tukuna a kan siraɗi ne za ku ce a baku haske kuma an ce ku koma ku koma? Allah ta baraka wata'ala yake gaya musu, mummine za su ce masu ku koma, faltami su nuran ku je ku samu ainihin hasken sai a buga shamaki tsakaninsu. Allah ya ce yi na duna ku, za a kira su. Ma'ana, su ‘yan wuta ɗin za su kira muminai, ‘yan wuta ne za su kira muminai. alam na kuma akum ya anifi duniya ala da'ati domin su suna kallon anan duniya abin da suke da'a ne wannan dan munafircen munafircen da suke gani suke da'a ce shine suke ce alam na akum abin nan ma'akum alam na kun ma'akum ba mu kasance tare da ku bane a duniya a bisa biyayya Allah qalu bala mu'minai su ce eh lalle haka ne yaqulul mu'minuna bala ma dalla haka ne kada kuntum ma'ana kun kasance tare da mu amma fi zahiri a bayyana kawai fi zahiri amma fa a bayyane walakinnakum sai dai ku kawai fatantum anfusakum an jarrabe ku a karan kayuwanku bin nifaqi da yin munafurci sai kuka zamo akan mu'minai wa tarabbastu kullum kuna sauraron adda'ira ta dawo musu ma'ana duk lokacin da annabi zai tafi yaƙi da muminai ya ɗebi muminai zai tafi yau za su tafi za su je gu kaza ai gu kaza suna da fitinar yaƙi su je dai a kashe su mu huta da su wai yau da gobe ita ce ma'ana wata rabbastun kun yi sauraron bil mu'minina ga muminai addawa'ir ma'ana yau da gobe wartabatun kuka yi shakka fi dinil islam a cikin addinin musulunci wagarratkumul hayat abinan wagarratkumul amaniyu kuma sannan burace burace da kwadayi da tsammani suka rude ku hatta ja a amrullahi har mutuwa ta je muku wagarrakum billahi algarur Allah yace sannan kuma mai rudin ku ga barin addinin Allah ya rude ku kuma kuka yadda da rudin ma'ana khada'akum shaytan shaytan ya rude ku kuka bar addinin Allah Allah yace to fal yawma la yi ukazu minkum fidiyatu wallahi yace a yau inji Allah yace ba za a karbi wata fansa daga gare ku ba wala min allazina kafaru ko kuma wanda suka yi tsantsan kafircin wayannan ai su 50 50 suka yi ko ban san wannan tsayar da suka kuma ita ce tafi masifa akan ta kafirci ba yanzu ku duba ku gani Abu Dalib dan Allah ku duba ku ga yadda annabin rahama ya roƙa masa Allah kuma Allah ya masa ta goma shi saboda shi bai yi munafurci ba a ai bai munafurci ba yace kai hakuri Muhammadu ni ina kan addini na yace amma zan tare ka ko akan raina zan tare ka ba wanda ya isa ya hana ka isar da sakonka har sai al'amarin Allah ya zo dan ka gane su ma sun san akwai Allah ko lokacin da ya mutu annabin rahama yayi kuka ‘yan uwansa ma'ana bakwaninsa suka ce, To, yanzu irin wannan tallafin da ainihin abu ɗalib ya baka, ba za ka iya masa wani abu ya ce, wallahi zan roƙa masa Allah. Zan roƙa masa Allah. Da a wuta a darakil asafali za a sa shi, sai aka fito da shi wuta ta sama kawai. Dala bai samu ci gaba ba, kuma annabi bai cika masa alkawari ba. waccan wutar da addarakul asfali din nan ita tafi kowace wuta masifa dan ita ce in an ajiye ainihin me wa'ancan munafikai sai a kawo masu bautar gumaka sai a dora su a kai Allah tabaraka wata'ala yake gaya mana me rudi ya rude ku kawai to yau ba za mu karɓi fansa ba kuma daga gare ku ko daga waɗanda suka kafirta ma'awa kuma nar makoma ku dai kawai wuta ce ma'ana yadda kuke za ku koma ita ce wuta hiya maulaku kuma ita ce tafi cancanta da ku wa bi isal masir kuma tur da irin wannan makoma Allah kai mana muwafaka Allah ka yafe mana kurakuran mu na
أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullah akwai tambayoyi amma kafin tambaya ga jawabi abin da ya shafi asusun marayu na akwai wanda ya aiko ko ta aiko naira dubu ɗaya muna don Allah ya saka da alkhairi amin sannan akwai ah, malam nasir sa'ad ya ba da hijabai sabi ɗin gabaku na mutum biyar da kuma yadi yadi uku da kuma atamfa guda ɗaya Allah ya saka mu wanda kuma duk shekara kusan shekaru da yawa ya saba aiko ko atamfa ko shadda ko yadi da sauransu Allah ya saka masa amin da alheri.
rahama
da sauran duk masu tallafawa Allah ya saka wa kowa da alkhairi amin ga dai a kawo lamba ɗin kamar haka 30 74 12 72 79 wato uku sifili bakwai hudu ɗaya biyu bakwai biyu bakwai tara first bank ya kuma abdullahi shirin allah ya samu daji amin mai tambaya yana cewa assalamu alaikum malam na'am Malam shin yana halatta a yi azumin sitta shawwal alhalin kuma ana bin ka ramadana? Tambayar sa ta farko kenan.
na a idan masu saurare sun fahimci tambaya din shi mai tambaya yana tambaya ne game da ya halatta mutum ya yi ainihin sitti shawwal kuma ana bin sa azumin ramadan maluman usulu suka ce in ana bin ka bashi to bai halatta ka yi kyauta sai ka biya bashin da ake bin ka sai suka ce to sai dai in a irin wannan gaba abin da ake binka akwai sararin da za ka iya yin sitti shawar sannan kuma shi karama shi amma in lokaci ya ƙure ma'ana misali ana binka azumin ramadan yanzu kuma ga abin nan ga sitti shawar an ƙare ramadan kai kuma kana son ka yi ai haka mai tambayar yake magana ko to saboda haka me ya mafita maluma suka ce zai yi la'akari da lokacin tunda iya shi wannan sitti shawwal suka ce yana da lokaci a iya cikin wannan wata ne ko to saboda haka suka ce to lokacin da ya ga zai yi kuma zai kai ga ya biya wancan ainihin azumi da ake bin sa wato ya fara biyan azumi kuma sannan akwai lokacin da zai sitti shawwal din to ya fara yin shi wannan ainihin ramu ko sannan ya sitti shawwal din amma idan lokaci ƙurarre ne wato zai zama shi wannan ya fice shi kuma wancan yana da tsawon lokaci tun da damar ramuko ne sai suka ce to ya azumci shi wannan na nafila din amma hakikanin abin da jamhurin malamai suka tafi ba a yin kyauta ba ana wanda ake bin sa bashi baya yin kyauta sai ya biya bashin tukuna Allah ka sa mun dace saboda haka ina bashi shawari ya tsaya ya biya bashin tukuna in akwai lokaci in ba lokaci ya hakura Allah ya bashi ladan niyya na'am Ah, sai tambaya ta biyu yake cewa malam shin yana iya ah, yana iya halatta mutum idan ya koma gida bayan ya yi sallar tarawih a masallaci na'am ya yi nafilar- ya yi nafila a gida sakamakon ya saba yin da nafi wato ya saba yin nafila a Hmm.
gida ɗin kenan.
na'am Eh, ya halatta a Ruwa musulunci lafiya.
Ah, abin da yake akwai wadda duk ya san bayan an yi sallah da shi a masallaci ta asham kuma ya koma gida yana son zai nafila ko dan ya saba yana yin nafila to kar ai wutiri da shi daga iya shafa'i sai ya fice kawai in ya tashi sai ya je ya ci gaba da sallolinsa yadda ya dora raka'a goma ne 20 ne 30 ne ya danganta shi ya san me yake yi karshe sai ya rufe da wutirinsa kamar mutumin da yake kullum ba lokacin Ramadan bane yana na filfili misali eh, abin nan eh, raka'a abin nan goma a kowanne dare to yayi sallar isha'i sai ya kawo shafa'i nafilasa nafilasa ta shafa'i raka'a biyu bai yi wuturi ba saboda tunanin zai tashi kuma ya ci gaba da sallah da isa bai yi a cikin dararansa to shikenan ya halatta sai ya je sai ya dora nafilfilinsa wato sai ya dora nafilfilinsa da naji wani shehin malami yana bada wata fatawa cewa wai mutum in ya rufe da shafa'i in ya rufe abin a wuturi wato ya rufe shafa'insa da wuturi tun farkon dare kenan ma'ana daga yin sallar isha wai kuma sai ya tashi yana son zai yi ainihin mai na filfili na dare wai yanzu in ya tashi sai ya ƙara raka'a ɗaya akan waccan su zama biye ta hiya ya sallame ni dai ban ga wannan gurin ba Allah ya yafe masa kurakuransa gaskiyar magana shine in ka tashi wancan wutiri yana nan ba abin da ya shafe shi sai dai in kai sallah ta dare karka kare ta kuma da guda ɗaya sun zama sallolinka sun zama shafai wallahu ta'ala alahu ina fatan an fahimta ko in kai sallah ka rufe ta da wuturi a farkon dare to in ka tashi da daddare to ka iya shafa'i kawai raka'a goma ne raka'a ishirin ne za ka yi to ka yi karka ɗora ɗaya a kayi a wuturinka yana nan ba abin da ya same shi wallahu ta'ala alam na
Ah, shikenan.
shi kenan to Allah ka yi mana muwafaka Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka albarkaci wannan gari namu Allah ka albarkaci shugabanninsa jihar mu Allah ka albarkace ta ka albarkaci shugabanninta ya Allah wannan ƙasa ta mu Allah ka albarkace ta ka albarkaci shugabanninta ya Allah waɗanda suke marasa shiriya Allah kai ka san su ba mu san su ba Allah ka isar mana da sharrin su Allah kai mana canji mafi alkhairi Allah kai mana canji mafi alkhairi Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu da halin da muke ciki yau Allah kaga halin da muke ciki Allah Allah ka ji tausayin mu ka yaye mana Allah ka ji tausayin mu ka yaye mana maluman mu Allah ka gafarta musu Allah ka yafe musu waɗanda suka rigaye mu ya Allah muna roƙonka Allah ka haskaka turabin su Allah ka sauƙaƙa musu zaman barzaku ya Allah idan kiyama ta tsaye su zamo daga cikin wanda za su shiga aljanna madaukakiya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin